بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba kaji biyu da ya gabata satin da ya wuce mun maimaita babu na talatin da biyu ko da shi na talatin da biyu da ya magana a kan kitabu da na babu Allah shi muka maimaita a wannan lokacin muka ce Allah ya kawo mu talatin gaba za mu maimaita kitabu da na Allah inda za ba a cikin gaban da za mu dace daidai kan abin da ya zo a amma muka ce za mu bayyana su da littafin salatin aljai don mu kasa da karatu ba da yake a kitabu salatin aljai kamar da na faɗa nan cikin miki domin dai a wancan lokacin yau kuma a wannan rana ta talata a cikin da kira ga wata rana shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan gida annabi alaihi salatu wassalam da zaman ka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga wata uku shekara ta dubu biyu da ashirin da lafiya to shi ne za mu tashi da rashi na saba'in da biyar hadisi na dari biyar da biyar da mukan dari biyar da bakwai hadisi ibn abbas har yau bayan ce kitabun salatul ayyai kitabun da zai magana a kan sallar idi zai magana a kan sallar idi ko idi guda biyu sallah karama da babba zai magana a kan wato kaifiya da kuma yadda huduba take kasancewa ina ya kamata a sa huduba hadisi na ɗari biyar da biyar an jina abbas radiyallahu anhu ma kana an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya kara muku yadda ya ce shahidin fitar na halittu sallah karama ma'a nabi sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi alaihi salatu wasalam wa abi bakr wa umar wa usman yace na alki sallah kuma ta karama ce har yau a karkashin sai da abubakar da umar da usman yusalluna ha qabla al-khutbah suna sallatar ta kafin hutuba abin nufi suna fara yin sallar idi kafin a yi hutuba ita ce fara ana zuwa filin idi da neman ya zo kawai rikewa ne sau gaba ɗaya kowa yake ne sabanin sallar juma ita kalan aka zo sai liman ya hawo mun ko sai in sallama ya hawo mun ya fara hutuba amma sallar idi kuwa ita ko da an zo sallar ake fara to shine ibn abbas yake cewa yan sallah karkashin wato karkashin annabi alaihi salatu wasalam da sai na abubakar da umar da usman shi yayi sallah karkashin shi yasa bai ce sai na alba wata kira wani irin basira wani irin abu za a hangu abubakar an ma'a usman ne za mu ce sai na alba al'adi an zamanin sai na al'adun abbas yana nan shi ne tambaya shi ma yana iya da yake abubuwan da ake kaiwa a kogo kuma ka gani ibn abbas halin da ko halin da yake ne ne kai da ibn abbas to me za ku ce da kai na da su ne kan da ba wala ba mu da kai yace yace kuma a hadu ne an bayan za ba su da hadu kuma na ba ne ya yi da kaji da ya zama ya yi da kaji da ya zama نعم بارك الله فيك ina abin da kuke zuwa lokacin in ka lura a daidai lokacin a yi da jinjimun tun sai na kuma ko jinjimun tun balle shi ba daidai jagoran da jira shi gaba kasa eh duk wanda da ba maka da wani a kuma da shi kuma in kula abban za mu zo mu aiki da mu yana nan yana da yana da dida to da ka ga bai sallar shi da kake me da saboda ya da abin da ya faru a lokacin shi sai da yana kuka ne da shi ne ko duk wannan da aka faɗa gaba ɗaya ne ko da tsara madina ba a canza ta daga nesa zuwa banza ba misali ko saboda haka mun shi kawai wannan wannan shine abin da ya kamata mu lura don wani yana so ya kawo wani abu zai shigo ba irin wannan ta ko to shi ne dalili ko wani ya zo ya ce wa ai shi kansa ya wani abu ɗin baya ji da kai na ne yasa ya ce ga shi da abu da nan ba to wa ya ba ba haka wani ko ba ya wani shi ne abu barakallahu to sai ya ce yusalluna ha qabla al-khutbah da sai na waka da Umar da Uthman da annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗaya su suna yin sallar idi kafin hudu ba thumma yaqubu ko thumma yuqabu ba'di sannan ayi hudu ba bayan an yi sallar idi sannan ayi idi bayan ayi hudu ba bayan an yi idi خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه yake annabi alaihi salatu wasallam ya fito kai ka ji ina hararo ina gano shi ba sai na yujilisu bi yadi lokacin da yake zaune da mutane da hannun cewa zauna a zauna a zauna sun ba ku bane ya fiko sannan ya biyo yana ya fiko ya ani wato yana tsaka da hanya yana tsaka da yana keta sau inda zai wuce don hatta da an nisa wa nisa aje da mata suka zo ko haje da yake gurin mata da yaguwar yar da yake da mutane je da yake gurin da kawun da mata suke ma ahu bilal bilal la tare da shine na gaya muku wannan hadisin ma kan da more ya kai cewa ana sallah azaba da annabi mata da maza ya ce kariya ne kuna nufin wai abin da zai kawo a hankalci shi ne ya wai kuna nufin annabi alaihi salatu wa salam ta ku da maza da mata yake a masallaci shi ne wai adilla a kamiya za a bayar shi ya bayi da hankalin da kawai ya rufe da shi ne ba duk malaman da shi ne suka zo kan ne ayat suratul hijr wala kada alimna mustaqbilina minkum wala kada alimna mustaqbilina sai suka zo suna bayani a kan cewa ana wadata ne a kan tsawo lokacin annaba alaihi salatu wasalam ma ba ta suna baya maza na gaban mu da kai ba ta zuwa da wuri suna ya fara Allah ya ce mun saba zuwa da wuri a cikin gudan samu tsawon gaba mun san ba zuwa daga baya zan suna gudan da ba wanda ya zo an yi kuɗi ne ka da dan to Allah ya rubuta sarki bi ya gani amma ya zo kawai ya ji ko ya ci da kai ya yi kawai wannan duniya da take yi Allah ko ya ji da Allah abubuwa da yawa ne cikin cikin zamanin duniya to sai shi sai da yi ila na tare da to kaga inda zaka yi maka da gari in ma ji an ji mutum zai sai ka ga yi wani abba da ya rawaito a cikin kuma halin da yake sannan bilal bai zo kare da yake wai an san malik da kowa Allah ya ruwa ba wai duk bilal ne gurin wasu su suke Allah ya ruwa to sai ne don da ya je na Allah ya ruwa da ya ga gida da shi ibn Abbas ya ruwaya shine wa halin da shi walau kai ya babu halin da shi wannan da shi wannan kai ne to da haka halin da shi sannan da bilalin da kake kawo da shi ne ba biyo annabi da da kullum yana nabi yana faɗa wannan cewa bilal ne bilal ne wurin mutum su shi annabi da ba amma ai kamar ƙarya ne Allah ya tsare فقال سيدي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يشركن ولا يدينون ولا يكفن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وبايعهن مستكبر لهن ان الله غفور malamin suna ta saura a malaman tafsiri cewa hindu bin da wani bakin sun tattara mata sai suka jagora suka tafi gurin annabi alaihi salatu wasalam lokacin da aka yi kusa guda amma kuma nan ai ga gurin da muke magana ba ka ba ka ba sai malamin suka ce asalin farkon daukar da aka yi ta ayar gaba ɗaya a jini amma kuma ai akwai ba da karara na duru kamar da imam sufi yake fada shi ne al-islam shi ya ulum al-qur'an kamar surat al-fatiha da ko ka abu ka da ka abu da ke wasu ne baki a din da da ya mu kace surat al-fatiha wato sura ce da ka dauka da yi shi ma mu kiyaye ya ci wani da yake wa duniya shi ma ya ci sai dan ku koyar da su cewa Allah kawai ku anan kaulin rajin azali domin ba haka ba ko inda mutabaka da niyya ta ji kawai ya domin kowanne a kan magana to sai yace Allah madaukakin sarki yace ya ayyuha annabi da suka dubo wasu da to a matsayin da na jagoran su sai Allah ya ya kai wannan annabi idan ja akal mu'mina idan mu'minai ma ta sun zo ba har sai Allah ya kirawo cikin mu'minai da wasu ke zagin ta kunne na na duniya ya zage da yake masa mai saboda kun ga wani sabon da shiga musulunci ai lokacin da wahabi ko ya kake hamza ibn abdul muttalib ana magana an kwace cikin da an yi kaza an jaro har da ko ko wani abu ne cikin da ya kaura wannan abubuwan da ake kawo kuma sun tsuruka sai ka a wannan sai mu haƙi ko wai shi ne kawai da ya zo ya ɗauki wannan matsala wai sai yake manya duka duka ya da wannan kuɗin shi an duka duka yana da wannan kai shi an shi ne kawai Allah to shi da gora to Allah ya kirawo su mu'minai sai kuma ka ji mu kafirai idan ga akal mu'mina idan mu'minai sun zo ba yubayi ainaka to abin da yake ma go baya a kai shi ne kai da zaman ko guda biyar da farko ala Allah yusrikna billahi ta'ala shi babu baya a kan barazin tarayya da Allah da kowa ba ba shirka shine wannan magana da muke kai wani ko da yake cewa wanda yake zuwa a da Allah talim alim to kai wa Allah shirka wanda za ku ga guguwa idan ta zo ta kai ta komo a ga ibon maza da mata ne guguwa gurin kokaye da abin da ya shafi shirka ba iya mata ya ga ba da maza an da wannan da aka gani lokacin da wannan guguwar da mun corona ana zuwa mu da wannan za a ga shi nake to gaskiya ba da ya ga shi har yanzu to mu ne to ne abu da za a ga shi kuma mutane suka rika mutuwa suna gani wani ya ji mun magana ne to ai gobe su ka mutse ba da gani to mutse kuma ku gani zaka gani shi ma sai a ji aja aka ce ne matsayin gaji wani ya ce a kaga wani ya ce kaga to misali a dauka kashi ne akwai gashi da na duka wani kuma da ranta ne to na mutum ba na duka ba ne ranta ne to Allah ya taba da magani da ranta a ga yau tunda Allah ya gina ba da magani da ranta amma to wani wanda ka fa kawo ba da au suka wawo da da ne kuma ake gudu kuma ta ko ne su mutane su amfani saboda kaga ai gashi a cikin a rana ai baka san tsoro ba ko kuma an san cewa an an ce a kai wani da da bakara saboda ka ga bakara ce kana da yawan karatu alqur'ani kana yau kai kana da bakara da koyi da zan yi kai kana da yawan to wannan ni da amma kana da alqur'ani wannan gaji ba ba san ya bada ba to garin wannan da albar sai ka gani misali ya ce za a wannan da sai a ji shi ne ita amfani me yasa irin wannan amfani ya ne amfani da kokolon mutane da wanda za ka ji akwai rawani to dan ba ku ba rawani ba ba ce ba irin ko ya kana ko ba za wani abu baya zai kai kamar ido da su irin a kan wannan da ba ku wata rana muna gorowa a ubayya ko ruwa Allah da ya tabbata ruwa yace mun a wannan lokacin yace mun yaye ka ka aji wani a gidan da baka wai wa ali ne yake bayyana a cikin yana ba da rana duk a zan burge yake da dan Allah shi ya mata magana kai ga amma dan Allah zo mu ji mata wani yake ce shi kenan sai ne wani wani a wajen yana da kazar kazar sai ne mun magana ne tunda shi a lokacin a lokacin yana ya yi jura da harkar rukiya yace ka zo mu amma ba hali ne ji ka zo mu gane wata da'awa a wani kan kauye a biyar muka tantance muna zuwa muku ga mutane maza da mata za ku yi sai wani madaji ya zo fili ko mana muka gaisa muna zuwa ko mu zaba ba kan da zo ji sai ce kun zo muka tare mu ya ka ce muke cikin gida aka gida da shi wannan kanin matar shi ya gida da muna zuwa sai ni a mun kaje ina gida haka ni na ba da gida ina gida kawai sai daga kira mu ko mata da ni ko shi ta ce ni gure ne ta ce ni gida wai rubuwa da wannan kan baban ta da wannan sai da ina dawowa shi wanda muke yi da alƙadan dan yake gida ba wai dan zano na gano sai ajiye mu da mu zauna a bani ka dawo fa da ba ka ji da bani sai su go shi wannan lawan kana zuwa ya zauna wai da ba lawan ne to da haka ba mutum da da lawan ne da lawan sai mu ga su da wani da ni masa wani to shi hausa ya kama da masa wani sai na bada mawari ina kai mawari dan Allah ya waje ce ne nima ba da ilimi malami wai a zuwa ruhani ne ke magana da saboda haka shi ma hamshakin malami kar mu dan mai da shi wani da kike da ya kusa ne sai da kike ko wa'azi ne da Allah ya ji ayyuka da ji Allah ko annabi ma da Allah zuwa ga ake mar wa'azi cewa ya ji tsoron Allah kace ai wa'azi yana yin da daga sama zuwa kasa ko daga kasa zuwa sama na ba shi misali cewa gani ba daga annabi Ibrahim daga annabi Ibrahim zuwa bayan wani da kuma annabi da kuma zuwa kanka nake dai ana yin gaba da kanka da kuma ana yi dan Allah yake waje mu je na ga wata aya a wani shi fara kai na fara da shi da shi da shi ne ko kamar dan sun ba ni da fara kana cika ba da shi da shi muna yi je muka goma kamar mu suna yi yana aikata ta sai nake to ba la ba ta da mutu ba Allah ya ce wa wallahi da na gona da ku ka gona fa ruhun wa ruhun da ke magana wa ku ruhun nake ba ta da mutu da ake auren soyayya Allah ya yi muka da uku ai in akarwa do albuwa a kawai da yau don sun ga azani su wannan jira kai sai Allah ya zuwa ya ayyuha annabi jahil bil kufar wal munafiqina wa qul alayhi wallahi jalla za ba gani mata da miji ta da irin kalan da ake to kai wallahi jalla za ba gani yau da ji ta koma da bado kawai yadda biyar zuwa da aka nemi badoki babu sai kawai su kuma wannan ka gani sai ka koma da zuciya wuce yayi yana ganin dai haji ya kira gani za su ce ko kuke da hura wani za mu rawa an za mu da mu ba mu kaza kaza wallahi duk wani abu da muke kai ina da murya muna kai zuwa dai duk yadda kan gida da suke layi da kake da suna biyo sai suka yi kula lewa duk ba yake suna gudu da muka kai shi wango a cikin da cewa kan ya ce jalla da fara mutane suke sai ne sauri na miki ina miki a cikin mutu sai ne sauri ne suka wannan tagin da ya mata ina zuwa ya gaba ta wallahi ina ne da zuwa nan guda da ni ki da zuwa to fa bi da nan ko mutu ko ko Allah ya jira ga ni gaba da suka ga kowa da kowa jira cikin ne yake ba ba ka kuma mu fata wata irin al'umma da za ta ga kullum wa'azi ake amma kusa da za a fahimta wanda yanzu yanzu da nan aje karatu dole ruwan wannan ko ma so kan rani ya buwa da mun ta do gobari da rodi zuwa rana da Allah sai ga wai da sai ga wai da ranar maza da jama'a da Allah ya ga kuma mu koma ko da yau idan matsala ta zo za ta je ganta idan wani karfi ne wutar da haka gaji nan na ƙara gamsuwa da cewa lallai akwai aiki a gaban malamai Allah shi za da mutane su yi cewa malamai za ku bada kuɗi a da'awa har da abu ne a wayar ba sai an je kawai yau bane a wayar ba abu ne matsalar da'awa ba dole sai kawai ba har gurmi ana buƙatar ba gurmi yake corona ana jin gaji ba to har abu ne yanzu ko ba da kuɗi za a dawa har abu ne ba jan da kawai ba a ce a ce wannan matsalolin suke nuna cewa a ce gida ne ko zuwa ke tafiya ba shi ne kawai matsala Allah ya ce to kaga ala na ayyaro ne ya zo da wato karantar da jikin ba ya yi baya ya yi karanci mana hau yana ce a yi karantar da sauri ya yi karanci da ake samu ya kamata gaskiya wallahi saboda idan mutum ya koshi da sauri ya gaba shi to za ka Allah ya dade zauna lafiya Allah ba wani ko da irin abu ne zai zo ya kirki ta shi ne da cewa istilahi ne Allah ya jira mu mutane kuma ba zai rute amma idan babu tauhidi to mutum zai rute kuma ya rute gaba ko abu da yake faruwa da jin mai rashin tauhidi yana cewa mutum ya rute kuma shi ma wai ya dage wajen ma zai faru yadda ya rute zai ce to shi ba gaba to Allah ya kiyaye to kaga ala Allah yi shi kuma billahi ta'ala an dinga da zuwa gaba da ne saboda ala ma da kun biyo abin da ya shafi amma ban da yanzu yanzu duk ke dukiya idan ne mun duniya ne da kuma da kuma da ke da kaga ke ne maka haka wala ke idan mu kunta ce da azara yadda mata suke yi haka maza suke to shi za a san da haƙi to shi ala Allah yi shi kuma billahi ta'ala wala yajidna sana abu ne ba za su yi tsada ba mun faɗi wannan shi ne tsada ta sau kayan gudun su kan yi da ba su baya shi ne tsada amma ba a yi da kuma abu da a ba mu da shi ba sannan ba a kira su tsada ko kuma wani abu da ba sani ba sauka alhali ba zai kira ba sai ce wala ya jinina abu na uku kuma ba za su jina ba na hudu wala ya sunna aulada gunna ba za su kake ƴaƴansu ba sai jabari a kai kwamfirin ta je ta zuwa duk da malamai suna da sabani na wajen wata nawa ne za a je an tagana ba wannan matsala za mu tattauna sannan wala ya ci ne bibu kan yadda ne ku bai aiki da wani da ne ba za ku zo da mutum kira ba shi ne idan kan take bugarin da raba ku tafi ne da yake kar ka auro ba tadda kake da shi kana da matsala ko ta take kalli ke rago a kowane matsaloli ko ka auro matar da ba ta kan domin ran da za ka zo a matsayin ka na mijin ka ran da za ka kawo ɗan da ba na ba wa kai kake gina ne ba ko a tsara me yasa a lura da nan da in dai ka taɓa kwanciya ne ko ka je kotu ba za ka yi nasara kuma ba aka taɓa gane cewa tana neman maza a wajen ba yake za ta yi in kai wannan dole ne da ne al'amari ya ba shi ko ana cewa za ta yi ya kawo ya lalace yanzu ko ka toba an zama ku misali yace in ba ka so wannan ta jigo to kai ka fara ba ta ta aure kar ka ba ta ta aure da gani da da duk kana neman auren yawa shi ne za ka ba da kuka yi dare wata ta fada abin da yake nufi a nan kai goma ka dauka ka da uke a ba za ka dauka domin ba ta san ba ta ji a zuwa kuma ba halin ka amma idan ka koya mata a wuri to ji ke duk ran da kai gare ji ku tunano gaskiyar ta ka da ita kake yi yanzu shi ne kawai da na kafiyar lafiya Bisa hanyar samun gamsuwa tsakanin mata da miji sai take haifar da ita da kanta. yawa da kanka za ka yi nawa nawa aka yi da radio ka zo ka da kafi na ba ku misali a karatu akwai wanda da zai abokin aikin mu kwana inda shi da auren mu dalili kuma ya dauki yana zuwa gidan yana zuwa yana da ka zuwa kai ka ka dace a zaune zai ne magana da ce ko ne ce ba kira da ba ko ne bare ko kwana auren gaba ɗaya kwanan da arba'in da shida gaba ɗaya aka aka rubuta ina aure ne zauna wannan shi ne to kaga wala ya ajina bi gudani wanda ne rubai da ainihin da wa'azi da yin wanda za ki kirkiro shi a ranar ranar da shi ne ta gara ma waya za ta ce cewa ta zo da waya ko ta ce da mama duk da za ta rikin kawo ne da za ta tafi amma kana da kwanciyar hankali ko zuwa ga ka ce wani abu kaza za ka yi karya ne wannan kai ka yi da wannan saboda saboda na ga tattara da riga na aure cikin to na shida sai Allah ya ce wala ya asina sabi ma'ruf sharri dini wala su saba ba in duk abu da kan wace su na shari'a ba kace karin da yake kace saba waje ya kace jira kace kala duk sun yi da dini to wala ya asina sabi ma'ruf to in suka yi wannan duka ba bai ya gonga to kai mutu ba bai kai mutu kanka wa tajil lahunna na kanewa mutu gaba Allah ya ce inna lahu ghafurur rahim dan Allah ne gafara ne rahim ko ne shi shi al'aya din da malai shi kun makala inda faraga minha yayin da ya gama karanto ayan nan sai yake da su an tunna ala zalik kun yadda da wannan abubuwan da aka rubuta ba fakala imra'atu wahidatin min hunna wata baiwa Allah ta tashi daga cikin su guda daya ta miji kace lam yusibu ghayruha da ruwaya yake ba wanda ya wani an ga an ba da ba shine muka ce a wata ruwaya ta nuna cewa hindi hindi wasu ba kace na kada da yake ba ka tarkatla kun yadda da wannan a wata ruwaya ma ya zama da yake a wata da aurat ya rasulullah yanzu a samu mace ɗaya ta rika gina saboda su a da in ka gama talaka na gobe wa ta inda ta ce cikakkiya wanda ba bai wa ba ta gina ba ta yi fata kaddara to annabi yake yi sadaka fa masaka bilalun sawbu bilal ya jin fada ya bunka tibabun sun magana da ne yake halumba bilal ya rika cewa ku ne kuru kowa ya zo ya zo ba da sadaka shine halumba ai da al wakari ku tawo ku mato ku ba da sadaka sun magana game yake a game yake la kullu bida'u bida'u abi wa ummi za ku kasance banzar mahaifina da mahaifiyata shine ba da take aje ba iya annabi alaihi salatu wassalam kalmar sai ta kai da Allah ba ana iya ga yawa bilal ya ga yawa wannan ma da take towa suna ba da salama bai ina da fatan suka rika zuwa karka jeho munduwoyin munduwa wasu ka ce goban da babu ruwa a kan shi ne albarka amma mun duwa da ake daura a kama shi ne muka ce saboda wadata su ta bi ba wai ciyawi a yi za gwal ba zinari alkama yanzu wata za ta zo daga rayuwar da haka muke wata ta kan kullum gwal ba saboda wata da halin amma su magabata saboda wadata alkama ake daura shi da Allah yake wala ya durubna bi arzuri min nabi amma ma yake ne shi ne kuje mutiya ke fasara mana da eh eh ina ne shi wannan to da ya ke da kan ne shi duk wannan lokacin ba iya da kan ya ke magana ba nan gurin su an daura ba ko ne yawan da shi haka ba Allah ga ma'aikata da aka ji bayan hannu da wuya sai a dace amma in ta zo wucewa mutum sai yana kanawa su ji kawai hankalin mutane cewa ga wanda ta zo wucewa shine albata munduwa ko irin zoban da yake ne ruwa wanda mara ruwa ne ruwa wato dunkulallen zoban wani kawati ba da zobuna shi taubi bila suka rika zobuwa da hawan shi za mu gaba mata sun fi maza sadaka Allah yanzu da mata ne misali kun ga mun faɗa a majalis da muke zama wannan majalis ne ya zai yi majalis majalis kun balau wanda za a yi karatu a jiya a haɗa ce ko mu ga haɗa dubu biyar dubu uku dubu hudu yana cikin amma da mata ne masu yawa ku za a iya haɗa dubu goma a gaba ɗaya Allah ya ko ko ta biyar na za ka ga da wani ko Wajah orang itu dari Itu orang saya kata gaskiya dai sun bi mu zuciyar bayarwa kare sun bi mu zuciyar bayarwa saboda sau wannan raunin zuciyar na ke yanzu yanzu da za ka yi wa'azin ba ya rada ka za ka ka ba da kuɗin duka amma ya ce da hajjin ne ka kuma ne amma ya ce ba da kuɗin duka na ga ba shi ko yanzu wallahi dai zai ji da tausayin amma dai kan yana kallon bai ya san yau ba kowane bari ya san inda kuɗi ne kana ya ga shi wani ya wanda ya wanda ya dubu ɗaya da a gaba ya ɗauka naira a cikin shi a gaba sai dai bayan goma gida ya samu ka ya ta kaga a cikin roba ko cikin abun sadaka ya koma ya samu ka saboda ba iya yin bayarwa ba shi ne ba wa maki da ba shi ba ya koma ya ce a bashi kudin sa kudi ya riga ya shiga cikin bakin bani na'am eh saboda shi ne mabiya wannan mutum ta wannan dalilan za su taba zo a kula zuwa mu sai a gama da su ba lauyi a kan su saboda an ce jiyoyi da garada kuma mana aikin da yawa wani hadisin daban ko ne fara ba wani hadisin daban annabi yake zo da yana kawo cikin Allah da masifa yanzu a wanda yanayin da ake ciki da a ce mawada da mu za su dauri idan an hana zuwa umara kowa ya dauko kudin kudin umara kawai ka raba mutane a ce shi ka a wannan wahala da ake ciki a fara kudi ai sala kamar da Allah ya yi mara ba ya dauke wallahi da al'umma ba za ta yi haka a ce duk kudaden umara da kowa ya yi zuwa ya za a al'umma Saudi Arabia a ce an ce wala Allah mutane gaba daya kowa ya yi kudin da ya zuwa zuwa sun jinki kowa ya yi kudin da rabar ya ba da abinci kaje da Allah zai mara ba da wannan kuma da kada da annu Allah ya mara amma ina Allah ya to sai ce haka karka je go cikin dubabu sai na da ni shi ne sadaka ruwa to kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa ana son a rike wa mata wa'azi da koyar da su musulunci shi da annabi ya ra'a har ya je gaban su sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa lallai ya gabata a rika umartar wanda suke suka zo kan la'adi su zauna lokacin da aka zo misali ba lokacin liman ya dama ya ce kowa ya zauna in ba ta ta da sallah na yanzu ce duk ku zauna tun daga ji annabi yana gaya musu ba kowa ya zauna saboda wata maslaha ko kuma an miƙe ya ce ku kowa ya zauna liman zai yi kawai wani ya fara masa kaza kaza kaza a in ya kallo wata maslaha ne ke cewa jama'a kowa ya zauna mutum da wani aljihu zai yi sanar ko abin da ya kama da hadisin yana nuna haka sannan kuma wannan ya halatta hadisin ya nuna ya halatta a nemo sadaka a gurin magabata a gurin masu kuɗi da mawadata lokacin da ake da bukata na nan ya halatta tunda lokacin da liman zai dace ce a yi sadaka ba mutum a baki ba sai mu fara yake yanzu da yasa kike aikin Allah amma ku wani da gida ina kuma ga wannan da ka wuce da kike to da yake mun je cikin ruwa da kike mala wanda akwai masallaci a kauye kaza ba wani da kuma da su da ya ba yake aje a kira mu masallaci don ya zaka da su sai ji jiya da zai ce kai mu jiya ba sai za ku don aljanna alƙawa amma mun mai rabu da kai a ne mu ji Allah ta a koyar muke so ya zara amma sai na da ba ku ya Allah ya ga ai ba ku ne da kuma aljanna ta kawo kun ne kawai da ke godiya Allah domin ka kawo mu aiki a gani amma da kai yau da kuma cewa ai yana jin cewa wani rai ka ba ba ke nan banan da ji a cikin masallaci ba ku kuma ke gida ba ba aikin da ba kuma ba amma zai iya muku gori da wannan Allah ya tsare to wannan shi ne shi ma za a ga wato ya koyar da mu a hadisi hadisin ya koyar da mu an jari bin Abdullahi radiyallahu anhu ma hadisi na 506 kala kama nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm al-fitr yace annabi alaihi wa sallam ya yi kira da karamar sallah masallah sai sallah kun ji sallah kawai ya fara kawai da hadisi salati annabi ya fara da yin sallah thumma qaba sannan sai hudu ba kalan ba faraga yayin da annabi ya gama nazala bi zako ba dan ne za a yi tafi gurin mata ba ta kara hunna ko fa da kara hunna ya mutu wa ya jira kadi fa huwa ya tawakkawa ala yadi bilal duk ba hadisi ne yana jinjiri akan hannun bilal kamar ya zabo bilal shine za ga wasu magabata an malaman mu wasu za ga wani ya rubo wani dindoji da ba wannan sunna ce ta annabi alaihi salatu wasallam ba cikin tawbo sai ibn abdullah yana jin fada da babu yurki bi in da dawo da amma da suna jin jiro da kokin wane mutum hadisi na gaba 507 an jira abbas radiyallahu anhu ma wajabi bin abdullah قال إذا ممكن تقول تنتي لم يكن يؤذن يوم الفدي بعد أنا كلا كلا أرادت كلام الله ولا يوم الأضحى قرآن الله بعد الله wajen da mun yana karanta a yayin ne ya aka ce mun za mu rubu auya ana kiran sallah to za mu zo mu za mu za mu zo mu ji wato abin da ya fara sallah da wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye a kuma lura sai ce wala yawmal adha za mu zo gaba da an samu wannan siyasa da zo ranar idi za mu ji da ni da za a kira sallah ranar idi hadisi na gaba ɗari biyar da takwas to wannan da yana nuna ba cewa kafin mu mu je can gaba ana yin sallar idi ne ba kiran sallah ba da kama da liman da mun kawai ji sau kowa ya ji sau da an zuwa da sallah yi ko raka aka ya ji kiran da kai yin masjid masjid bai yana zuwa sallah ji tare dan hadisi yana gaya mana lallai yadda sahabbai suke da harbi bibiya ke zare halayen annabi sallallahu alaihi wasallam حديث لا دليل يرجع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بوي له تلاقوا ذلك لا مجاهد سوى للي أكد أولى عبد الله أعبال أنه أرسل إلى ابن الزبير يا أيضا عبد الله بن الزبير يا أيضا في أول ما بوي له أفرق اللغة اللي أكد من مبايع سوى إنه لم يكن يؤذن بالثلاث يوم الدين yake ina so kira ta da ni ba ba a kira sallah ranar karawar sallah ina so ga yawa wa inna man kutuba ba'da sallah kutuba kuma na yin da ni bayan sallah abin da yake in za ku yi tilawa ba wannan matsalar muke so ku dauko ba ai gaba ɗaya ja wanda suka gamsu da shi suka yi da ni shine wa mu'awiya bin abi sufyan saboda azabun kai na usman shi ne gwamnati kuma mutum ne mai mu'amala da kyauta sai ran to irin gwamnati ne kowa yana kowa yana da kana magana da mutanen mu auye kowa yana da saboda Allah ya ba shi yau in ka ga da mu auye ba da Allah ya gore mu da shi ya iya to saboda haka sai ne wannan gaba shi ne magana da bawo Allah nan da muke magana kan ta heri ko da sai da bayan abubuwan da za su faru su faru ita ba a Madina take ba ba shi ran su tala kufa da rai shi an yi da ba shi an ba kuma da ba siyasa da ta fara a wannan lokacin da rigingimin da suka faru su mutane wanda suka ta suna karkashin ba auya ne domin lokacin da aka ce da yana wasu sai da ya aika mutuwa ya zo gobe ya yi ya zai yi amma za ku da wanda ta cikin ɗan uwan mahaifinsa ko mahaifinsa ya tafi a kan wani kuma dai ya yi ya ce ciki cewa nan ne ya zo ya yi baya da zai zanto mutanen makka su kuma kawai sai suka ɗunguma gaba ɗaya sai suka yi wa mutanen madina sai suka yi mubaya a ƙarƙashin abdullahi ba suna tare da shi kawai jini domin shi ya ce ba da zai fitar ba ruwan da ba ruwan da yake da to duk wanda suke a Madina gaba ɗaya suna tare da Ibn Abbas ya san kuma siyasar da suke gudana to mutanen Makka kuma gaba ɗaya sun ce mu baya a gawa ga Abdullahi bin Zubair shi kuma a Makka idan ba kuma da wani kuma Madina har a yanzu wanda yake gwamna ko shugaba a Makka duk wanda yake Madina a cikin yake shi da za ku gane cewa hajjin haramun gwamnan da yake ko shugaban kasar da yake kula da Makka Madina ba ta da shi duk abin da ake yi a Makka za ku ana da jiri ki har zuwa Madina domin mun kike ki ga wani kike yanzu su da jagoranci da yake a masallacin harbi kar ka dauka iya Makka ne kawai har Madina sai abin da yake Makka da Madina yake haka shi ma Salman kadin da harbi da yake Makka da Madina to akwai wannan siyasa siyasa ji bayanin da muke a baya cewa shi zamanin wato Muawiya da jerin zo mutane saboda wani kauce wa nan ya da aka zo sallar ne kawai saboda ba ba sa so aka zo sallar ne saboda mutane ba sa so su fada nan ya da yawa sai mutane suka yi hutawa sallar su sai suka kirkiri cewa a tsayin kiran sallah don mutane su yi kiran sallah a sallar ne to Abdullahi da Abbas yana a Makka yana a Madina ya san wannan abin da aka fito da jinan siyasa tsakanin da yana da Muawiya saboda haka yana jin cewa an nada da yana Abdullahi da Zubair a matsayin gwamna tun da ya ga kafin da zai zama sai rubuta shi da sai aika ba shi ne wannan abin cewa abin da nake so da kai kar ka kace da shi siyasa yin kiran sallah da nabi salam abubuwa domin zamanin annabi alaihi salatu wasalam ba a kiran sallah alaihi ba a da yin shi ne abin da yake da abadi aikawa Abdullahi bin Zubayr shi ne annahu arsala ila ibn Zubayr fi awwal babu ya alaihi farko abin da ya bani mun bubaya da shi cewa aika mu cewa innahu lam yakun yu'azzab bi salati yawm al-fitr ba sai sai ana yin kiran sallah ba ranar karamar sallah ba a yi wa inna mal qudbatu ba'da salat dan cewa ita huduba ana yin dare bayan an sallah shike wannan shi ne dalili shi za a rasa ce an yi istilafi gaba daya akan cewa dan inji huduba ake ba sallah ake bayan ka kabu huduba kamar yadda ya nuna da Abdullahi dan kuma cewa ya kasance ya yi sallah sallah kan kuwa ya yi sallah a inji ta karama da babba bayan annabi alaihi salatu wasallam amma gaba in ji an yi sallah ake yi wannan abinci kaga zai koyar da mu abubuwa guda uku ko biyu na farko wato shi ma irin wanda sallar inji ana yin dare ba da kiran sallah ba ko isa sannan na biyu ita hudu ba karane inji ana yin dare bayan sallah kama ulauku shine wato ana yin inkari an gane ku za ka yi wa mutum in wani da wani abu wani wani ne za ka yi wa inkari ba wanda kake da iko a wanda kake da iko da ka ji haka za ka wani ne hadisi yana so da muwaka hadisi na ɗari biyar da tara an gina umar radiyallahu anhu ba ka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar da umar yusalluna li anbiya'i qabla al-khutbah Abdullahi dan Umar yace Annabi alaihi salatu wasalam da sayyidina Abubakar da Umar sun kasance suna yin sallar Idi guda biyu karama da babba kafin su hudu ba. Wannan kuma shi ne. Hadisi na gaba ɗari biyar da goma. Hadisi da ya ba haka sai a nan. Ana bi da ibn Qudri radiyallahu anhu kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khruju yawm al-fitr abu da yin gudu ya da tara mace da ya zama ne da kuma ya kasance yana fitowa ranar sallah karama wal abha da sallah babba ila musalla ya tafi gurin da ake kira musalla dan ba a yi da musalla musalla shi ya ce ka mu koma yin ko kuma gurin da yake wajen musalla shi ne musalla ba wani da yake da dauri ne salati farko abin da yake fara da shi ne musalla annabi da zuwa ya ce ko kowa yin ثم ينطلق كما الذي يبيو da ya kubu ya miƙe bukari da nafi yana mai fuskantar mutane wannan su junudin ala su sufufi mutane suna zaune akan sahun su bayan su ya mutu wa'azi wa yusihi da mai mutu wasiya wa ya amuru da ya ba su umarni da yin da mutu ya kamata a ba da umarni a kan shi ne wa'azi da ba al'amuru wa nahyi ko da kuma ada fa in kana yuridu an ta'abakan an gane ko idan annabi alaihi salatu wassalam wato yana so idan annabi alaihi salatu wassalam yana so ya ayya khuruj ta'ifatan min al-jinn ila jahannam idan annabi alaihi salatu wassalam yana so ya aika wata rijina zuwa ga wani gari ga lokacin da ka da abu ne ne shi ne abin da ake yi wato yayi abin da ya wuce a a wannan wuri ba zai iya tsayawa ba da umarni kamar yadda ya wasu kare shi da wani to annabi ne za ka tsara yana da yin haka sai ya haka sannan kuma da da'u au ya amura bi dai ko yana so ya umarni da wani abu amara bi sai umarni ne idan annabi yana so ya aika wajen da a lokacin zai yi kokari ya ce da wani da wani da wani duka mu aika ku ku iya tsara ku ba guri kaza idan kuma wani umarni zai annabi yana yi umarni a wannan lokaci thumma yasari sannan sai ya juya kana abu da ilin gudi ta da bin mali bin sunan ne ruwa da hadisi ne ce balan ya jali nasu ala zalika mutane ba su fice ba a kan haka har annabi da duniya haka hatta karatu ba a marwa yake hake da rubutu wajen ranar da Adam marwa ibn al-Hakam ma ibn Abdul Malik wa huwa amir al-Madina lokacin yana shugaba jagora na Madina fi aza akalla babba au cikin gozalla karama inda Abu Jahl ne kudi yace ana haka wajen rana balamma a bainal musalla yayin da muka je gurin sallah gurin gallabi ne idanin baro yake muna zuwa sai na ga wani mumbai balawu kabiru bin san wai ba Allah da yake kiran sa kabiru ibn san ya ji ya tsada daji ya ce kai da marwan yuridu an yartaki hu qawla an yusalli ha sai ya ra zuwa sai ni ko ka sai ga marwan yana ne ba haukan mumbai ba zai fara mutuwa abu a mutane dan Allah zuwa abu sai ne kudu yace fajabatu bi saudi sai na janyo rigarsa ina ganin sai a waje na janyo ya jawo shi baya fajabar da ribar sa ba ya tukuri ne hau shi ma ya tukuri ne hau a yanzu kawai ba wata da zo zai hau guri da janyo shi an kawo sa duk wanda suke tare da jiwa da security ko gwamnati kawai da kanka zai ture ka wannan da wanda suke tare da shi kan wani abu da yake ture sun san da yake cewa da abu annabi shi kuma wannan ba tare da tadi to me ba yake sai ture kawai ya hau ba kada ba abu da salati ba sai da kawai ya hau sai fara gudu ba abun ne sallah kun ga da kowa shi ba ka kulki lahu sai na ce shi zayyar su walla ba kabai ba ta wani ko ta ba yana dan haka dai ce wallahi kun san da al'amar kace ba Allah ne da shi zayyar su walla wallahi kun san da al'amar wane mu to ne ba mu baka ne sai ya ba da ni ya ya da abin da yake kudi kada da haba ba ta alamu abin da duk kuka sani Allah ne in yake yan boko ce ya malamai ne ko boko ya yi boko da wata wai sai ai ba dole sai ai ba dole sai ai mutum boko kawai da kai ya ana magana wa turanci ne ba ka da ana yiwa daga ba kan muka ce wallahi ya yi ko a kan kwano aka yi wani dan warewa zai tafiya wa annabi kware kuwa ba goma da turancin ta sai an yi jini saboda malam shi ai ana magana a hausa sai faɗi yin biyu cewa wai ai saboda dalilin da ya sa wai ai da ne a gane cewa ba ke kwamfili ba sau da aka dinda wannan ne dalili cewa kawai ya rufe ne sai an yi wannan abin kawai a ya rufe ne yake ke ke abuwa da mutum ke da ta ga sunan duk da nake wallahi da an yi ne yawa a kudin ba hayan boko ne mutane kawai na da aka yi muka je wani guri wanda a kallon mu gaba yin gudu aka gana a yin gudu ko da ya faru gudu ne ta bayan gudu kuma ya ce ai ka za da almoni ai ka za da gudu gudu din da ba wani da almoni wallahi da ne wannan duniyar wala Allah ya sa mu ga lafiya to sai yace fa qultu lahu gayyatu fa qala abaka yin kaddam kari da ba ma da alai ai da abin da wani sani ya ya da ba fa qultu ke sai nabi za mu ce ne kudi ne yace ma alam wallahi khairun mimma la alam na ranci da Allah abin da na sani ya ba abin da ba sani ba alkhairi wane mutum wane mutum yace na rantsa da Allah abin da na gani ya fi abin da ban gani ba alkai fa kana din shi innan na da lan yakunu yajri suna lana ba'da salat innan na da hakika mutane lan yakunu yajri suna lana ba'da salat bakkan da kaga ce suna zama wato yajri suna lana suna zama domin mu ba bayan an yi sallah abin ne wai mun yi sallah duwa da wannan shi wai hujjar ta kenan saboda na ji an ku a nan lokacin siyasa ta janyo saboda an samu matsaloli a kan bumbari ake mai da mutum ya zo murtbari saboda siyasa da ta faru a lokacin to a nan mutum zai muni sai ya rama in yana so ya su yana abc yana so ya ta pdp to a nan zai rama to siyasa ta mun rama to shi ne marwa ne ke rawu da ne kudi yadda ai in ba haka muna aiki da sallah duk tafiya ne saboda ba a ran kudi ba saboda maganganu na siyasa sun yawa sai mutane su rika gane shi ne dalili to kaga wannan kalubale ne da limaman ko wajibi ne sai kai da alalansa da ko da yana jawo fara ne cikin yake hudu ba zai biya kan ji ni mun da ne wallahi ji da haka ne ko ba ka mun da zuwa ji a ai ai bisin da ne yanzu da ga to wannan da shi ne amfani da shi wai ba ka wato yau hasa ba ku da karantu alaka ce ne to kun ji ba marwan yake ba ka ga ma mun da mu fara in dai muka fara ne sallah to muna fara wani wa da mu ji abin da ya tsara mun kawai yanda shi ne ina muku ba da misali cewa yace fa da antu ha kabu da salati marwan yace shi da na mai da kafin sallah muke ba da nan ka go ka zauna kan da ji ai da ni da sallah Allah awwal ko da dai Allah ya ba mu nan sa wannan ko kuskure Allah ya ba mu ya ya ba na'am kai daura aure ne kamar da muka faɗa a jiya da dan uwa yana zuwa karatu nan baba ku ku ba mu dawa wanda za a yi da ranar lahadi karfe ta daya a lokacin malam rayuwa insha Allah ta'ala karfe ta daya na wannan lahadi da zuwa wannan mata Allah ya albarka da ba mu zaman lafiya an sami adadi da taimakon naira dubu hudu da naira tamanin muna fatan kowa Allah ya saka mu da kai a wannan fitintunu da muke ciki da jaraba a zamanin Allah ya yi ya kare ku nan muna roƙon ubangiji da suna da kyawawa da tsofin da ɗaukaka abubuwan da muka faɗa da Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya saka cikin zurfi da ya ce mana akwai tambaya da wani amma za ina jin ba ma na hawan da Allah kira kira ba na wani bambanci tsakanin wa'azi da wasiya
ba ma da awon nan sai hauka kala shi kuma lai
wannan yayi sabon kafin da rasu salamu alaikum رحمه الله من فرق بين الوعظ والعقول هو من كان وعظي الوصول ثم اللغة بعد العلم واللغة بعد العلم ومن لغة صلى الله عليه وسلم ولم يكن من كان وكان أكثر yana nufin kowa zuwa wani hanyar da kuma kuma a gudun shi kuma wasiya wani yana nufin magana ne a kan wani abu wanda shi ma ɗin su kasa kuma a da haka wani lokaci sukan zama gaba su ɗaya kuma a nan da ke a rashin da kuma suka mutane da magana ba wannan kuma shi ne kuma da zama ba a wani gwamnati da kaza sannan kuma sabon wa Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake wa awana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa awana alaihi ya su abubuwan da fara ana kuma shi ne kan ke fara ana ya da wani kuma a wani kuma a kan wannan ne ko a akwai magana ta mutum da muke cewa ya ga nan kuma masallaci wanda su da wani mutum da ke da a cikin rayuwa da dama amma kuma ya daina ta daga ramai abubuwa da kuma abubuwa ana cewa abubuwa malam su ne ko da abubuwa za ka yi ta'aba zan fara yin musulunci da wannan sura ta Allah da wannan sura musulunci shi ne kada su zuwa ta biyu ba su da ake yi bayan wasu a ba su yin sunna ma in mala'in su ne suka fara na bayan wasu ana yin da ta zuwa su ne ana yin ta malayan uku uku su ne wanda ba za su iya raba su da wato shi ne ɗaya ko ko biyar duk da ya zama da ba Allah ba mu kuma ne idan ka ta ake yi wannan sai Allah duka mun da mu ku ake yi shi kuma wannan bayar da su da ke yi alkamusu na wasu biki na kawo shi kuma alkamusu na na wata kuma su ba ta ba ana yin sa ne a kan kullum wanda su ma da su da su da su za a yi ne a cikin salloli na magarba ko sallar da asuba da da za a yi da ban farko da cikin salloli ne ba umar da Allah ya yi masa mutum da aka yi da sallar magarba da wasu salloli da aka zaɓi wanda da cikin salloli aka yi kuma ba da su da su kuma ana yin sa a ne أنا واحد سنة في أسلع أداء للعمل أقول أن أجل أنا سواء إن شاء الله دام ما يكون إن شاء الله أنا مسلم إن شاء الله تعالى كيف ذلك
Thank you.